reni manzan Allah tun daga shekara wato takwas shekara takwas annabi yana ɗan shekara takwas a duniya Allah ya karɓi ran kakansa daga lokacin ya dawo hannun ya dawo hannun abu talib baban sayyidina ali har annabi ya zama manzan Allah har annabi ya kai shekara kusan hamsin yana ƙarƙashin kulawar abu talib baban sayyidina ali haka sayyidina ali kazin ɗan annabi ne sayyidina ali rabi'u khulafa'il muslimin shine halifa na hudu a cikin halifofin musulunci abubakar bayan sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya karba bayan wato shahada sayyidina ali a sayyidina umar sai sayyidina usman ya karba bayan sayyidina usman ya yi wa wafati shi ma yi shahada sai sayyidina ali ya karba so haka shine na hudu a jerin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gidan annabi ya taso tun yana dan shekara biyar annabi ya dauke shi tunda manzala ya aure sai ya dauki sayyidina ali daga wajen babbansa sai ya ci gaba da renansa har annabi ya aure ba ma fara haifawa annabi kowa ba sai lale ne a gidansa duk ƴaƴan annabi da aka haifa suna tare a gida ɗaya suke tare da manzon Allah annabi ne ya ɗauki kulawarsa ya tarbiyance shi ana turo manzon Allah annabi ya zama annabi sai na Ali ya imani da shi a lokacin sai na Ali shekararsa shida annabi dan ya kyautata sai na Ali kasancewa baban sai na Ali ne ya rena annabi shi ma gashi shi ya reni sayyidina ali sai ya aura masa wato yarsa nana fatima annabi ya aurawa sayyidina ali nana fatima a shekara ta biyu bayan an gama yakin badar bayan annabi ya koma madina a shekara ta biyu an yakin badar da yan watanni cikin wato wannan lokacin annabi ya aura sayyidina ali yarsa nana fatima lokacin da annabi zai tafi yakin tabuk sai annabi ya ce da sai na ya zauna ya kula mar da gida ya ce zama halifarsa manzala sallam ya tabbatar cewa sai na ali dan aljanna ne sai na ali sadauki ne jarimi ne ga ilimi ga kwakwalwa ga fahimta ya zama khalifa bayan rasuwar sayyidina Uthman a watan Dhulhijja shekara ta 35 daga hijiran manzo Allah sallallahu yana kan gadan mulkin khalifanci sai da yi wato kusan shekara biyar yana halifanci har zuwa ranar da aka kashe shi ya fito sallar asbahi a cikin watan Ramadan wayanda suka kashe sayyidina Uthman yaransa yaransu sune dai wannan tawagar suka kashe sayyidina Ali a shekara ta 40 da kai jiran manzon Allah sallallahu an binne shi a cikin gidan sarauta da yake mulki a cikin garin Kufa na ƙasar Iraq wasu kuma sun ce an boye inda kabarin sayyidina Ali yake dan kada khawarijawa su je su tone shi sai sayyidina ali Allah ya da shi shine baban Hassan da Husaini shi ya rawaito wannan hadisi qala sayyidina ali yake cewa kuntu rajulan madhan yace ni mutum ne da Allah ya halicce ni ina da yawan fitar da mazi mazi yana yawan fitowa daga daga gabana haka Allah ya halicce shi yana yawan yin mazi sayyidina ali yace fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tukunya ta kama ni ina son tambaye manzon Allah me hukuncin fito mazi najasa ne yana warware alwala yace to sai na kasa tambaya annabi ina jin kunyar sa limakanat ibnatihi minni yace saboda ni nake auren yarsa kuma harkan mazi harka ce na abun sha'awa abin da ya shafa al'aura bai kamata in kalli annabi a matsayinsa na sirki na ce zan tambaye shi wannan tambayar ba ce sai na ji kunya fa amartu al-miqdad ibn al-aswad yace sai na umarci al-miqdad ibn al-aswad dan daman tare suke tattaunawa miqdad yana cewa ai najisa ne shi kuma yana ce anya ko najisa ne sai zama wannan tattauna sai ya ce to je kaka tambayan mun annabi me hukuncin mutumin da yake fitar da mazi mazi me hukuncin hukuncinsa a shari'a ta musulunci fasalahu al-miqdad yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah me hukuncin fitan mazi daga wajen mutum yake tambayarsa al-miqdad ibn al-aswad da ya tambaye annabi qala sai faqala sai manzo Allah yace yughassilu dhakarahu wa yatawadda duk wanda ya fitar da mazi to ya je wanke al'aurarsa ga baki ɗayanta ya sake alwala mana alwalarsa ta warware sai ya sake alwala kuma ya tashi al'aurar zai wanke ga baki ɗaya ba kamar yadda yake yin tsarkin fitsari ba tsarkin firari kan saman kawai mutum wajen da fitsarin ya fita yake wankewa shi ko maziz ya mazala ce ghassilu zakarahu mutum ya wanke al'aurarsa wa ya tawabba ya sake alwala haka ruwayar Bukhari da Muslim ta zo, walil Bukhari, ruwayar da kuma Bukhari shi kaɗai ya faɗa, cewa ya iksil zakaraka wa tawabba, sai annabi ya wajjaha magana zuwa kan al-miqdad, ya ce ka je ka wanke al'aurarka ka sake alwala. Wali Muslim Muslim kuma ruwayarsa, annabi cewa ya yi da al-miqdad tawabba ka sake alwala wanzah farjak ka wanke kuma al'aurarka. duk dai magana ce sai dai kawai yaran da ya cancanta mana duk wanda mazi ya fito masa zai wanke al'aurarsa ga baki ɗaya wata ruwaya ta wani hadisi ma mutum sai ya wanke har wato ‘yan marenansa sai an haɗa hadda su ake wankewa ba za a wanke iyakan wato kaciya ba ko iya inda ya fito ba a'a ga baki ɗayan al'aurar ake wankewa da nassin wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wato jin kunya ta babban mutum musamman ya zama sirki ne wani abu ne da ya kamata wato mai kyau a cikin addini nan ga na ali yana gaya mana cewa shi ne mijin fatima 'yar manzan Allah kuma kasancewarsa yana fitar da maziyi akai-akai don haka ne ya kasa tambaya annabi sai ya tura al-miqdad ya ce tambayan masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sabaka da ya tambaye shi sai manzo Allah ya ce to duk wanda ya fitar da maziyi sai ya wanke al'aurarsa kuma ya canja alwala daga nan ne malamai suka ce wannan hadisin za mu koyi abubuwa da yawa a cikinsa kenan ya halatta wato mutum ya ba da labarin kansa in yana jin kunya wani abu ya ce ina jin kunyar kaza wane wakilce ni yana daga cikin ladabai kuma wato wanda za mu koya a cikin wannan hadisin wato kada mutum ya yi maganar abin da ya shafi harkar sha'awa ko mata a gaban sirkansa da wayanda suke makusantansa domin girmamawa da yake tsakanin wato sirki da sirki sannan za mu fahimci cewa idan mutum ya fitar da maziyi to lalle maziyi yana warware alwala kuma sai an wanke al'aura ga baki ɗaya shi ne mutum ya sami wannan matsayi sannan wannan hadisi yana nuna mana falalar sayyidina ali dan abi talib duk da cewa sirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma harka ta ilimi bata hana shi yayi tambaya ba akan abin da ya shafi addini don haka tunda al'amari ne da ya shafi yau da kullun yana samun kowa kowa zai iya samun kansa ko namiji ko mace yayi mazi to sai ya ga sayyidina ali ga bai dace ya shiru ba ya kamata a yi tambaya an samu sabanin malamai a wajen wanke mutum sai ya wanke al'aurarsa gaba ke da idan mazi ya fito ko ko a'a iya wajen da ya fito zai wanke mazhabar hanabila da wani bangare na malikiya suka ce wajibi ne sai mutum ya wanke al'aurarsa gabaki ɗaya suka kawo dalili da wannan hadisin da ya gabata domin hadisin yana fitowa fili cewa duk wanda ya fitar da mazi ya wanke azzakarinsa gabaki ɗaya ba wai wani bangare ba wannan shine abinda jumhuru ma suka tafi da shi suka ce wato za a yi wasu kuma suka ce a iya wajen da maziyi ya fito iyanan za a wanke sai dai masu hujjar a wanke ga baki ɗaya sun fi hujja saboda ga hadisi da manzo Allah ya faɗa cewa a wanke al'aura ga baki ɗaya wannan hadisin dai wato kamar yadda na ga muku wasu malaman akwai hadisin ma da ya fito cewa bayan zakari sai mutum ya haɗa hadda maraina ya wanke inda ya zama cewa wato maziyi ya fito to bayan maziyi akwai wani abu da malam bai kawo shi ba shi ake ce masa alwadiyu wadiyi shi ma wani ruwa ne yake fitowa amma shi sai an gama fitsari idan an gama fitsari yana fitowa a ƙarshen fitsari yana da kauri shi ba irin maziyi ba ne maziyi fari ne mai kamar ruwa kamar wannan ruwan haka ke transparent ne yana da yauki-yauki amma shi wadiyi yana fitowa kamar farin koko yana da kauri amma sai an gama fitsari yake fitowa to shi ma hukuncinsu ɗaya da wato maziyi mutum zai wanke al'aurarsa ga baki ɗaya kuma al'aurarsa ta wurare الحديث الرابع والعشرون حديثنا عشرين دهدو عن عباد ابن تميم عباد بن تميم شيرتو حديث دق عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال yake cewa shukiya ilan nabiyyu an zo an kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene ƙarar ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah mutun ne yana sallah sai yake jin kamar tusa ta fito yayi rihi yana jin kamar yana zaton yana cikin sallah sai yake jin kamar wato iska ta fito daga jikinsa kamar ya yi tusa amma ba shi da tabbas aka zo aka ce da manzo Allah me hukuncin irin wannan mutumin faqala sai manzo Allah ya ce la yansarif kada ya fita daga sallarsa wanda yake zaton cewa ya ji kamar wato iska ko tusa ta fito masa annabi ce kada ya yanke sallarsa hatta ya sma sautin sai in ya ji ƙararta, au ya ji da riha ko kuma in ya ji warinta, sai ya ji ƙarar fitarta, ko in ya ji warinta, to tabbas ya samu haƙiƙar cewa wato wannan tusa ce tauta. Amma in ba ƙara ya ji ba, ba warinta ya ji ba, to shaiɗan da yake, annabi ya ce akwai wani shaiɗan da yake zuwa, dallewai sai ya rage maladan sallah. Yana wato wasa da wato bayan mutum sai mutum ya ji kamar wato iska ta fito mu annabi ce ki kyale shi dan da yake wani sai ka samu yaqini tabbas menene yaqin nan me tabbas nan shine ka ji warinta ko ka ji karar in ka ji wannan to lallai kana da yaqini cewa wato iska ce ta fito to wannan sai mutum ya je ya sake alwala domin akan samu mutum yana da tsarki sai ya ji kamar motsin wani abu ya fito masa sai ya ɗauka wato tusace wato sai ka ga mutum ya damu sai ka ga wani ya je ya yi allola ya dawo sallah yana yi sai sake fita har a gama sallar an na san wani da yake da wannan ka duk sai ka ya ji ga jikinsa cakaf ya yi allola yana towa ya tara sallah sai ka ya sake fita isa ke yi har a gama sallar sai an sallame sannan sai dan sai ya kyale shi sannan ya sallasa shi kare kawai baya son ya samu ladan sallar to wannan shedan da yake wannan sai manzo Allah ya ce akwai wanda yake da mitasalsulur rih ma'ana yana akwai wanda yake tana fitowa tusar amma akai akai to shi ma wannan ya fi mar shi tana fitowar kamar yadda mai ziyoyon fitsari kaga fitsarin baya tsayawa yi ake yana ta digowa to shi ma in ya shiga sallah ya shiga kenan ba zai yanke sallah ba sai dai kawai duk sallah sai ya mata alwala to shi ma ana samun wanda yana da wannan ciwon na fitar iska daga jikinsa to idan ya zama a kai yana yi to malamai suka ce inda ya alwala shiga sallah ya sallah sai ya gama ma duk sallah sai ya yi mata alwala amma idan zato ne mutum ya ji kamar wani abu ya fito mazala shi ne anan yake cewa kar ka yanke sallaka har sai ka ji warinta ko ka ji wato ƙararta man ba haka ba babu laifi abin da yake na ƙa'ida shi ne asalinka da ka zo ka yi alwala kana da yaƙini cewa kana da alwala to yanzu abin da kake ji zato kake yi cewa ko wani abu ya fito daga cikinka na iska to yanzu kuma zato baya tafi da yaƙini ma yaƙini kana da alwala so haka zato ba zai warware ma alwala ba so haka ƙa'ida ta musulunci shine asalin abin da kake da shi shine kayi alwala yanzu eh to ka san kayi alwala da ka zo masallaci kuma ka kake zaton cewa kamar iska ta fito ma to wannan zato baya korar yaƙini su haka sai ka zauna a kan asalinka cewa kana da alwala sai in ka ji ƙara ko ka ji wari su haka kokonto baya kore tabbas baya warware alwala baya warware sallah idan ba wani dalili bayyananne ba tabbas to haramun ne ka fita daga sallah ma haramun amma in ka tabbatar tusa ta fito ko ta yi ƙara ko ba ta yi ba in dai ka tabbatar ta fito tun akwai wanda take fitowa babu ƙara ko wanda take fitowa sai dai iskar ko da ba ta da warin to in kana da yaƙinin ta fito to ta warware ma alwala mana tusha tana warware alwala abinda ake samu na kullewar ciki za ka ji wani cikinsu yana rugugi wannan baya warware alwala in dai bai fitar da iska ba mullin ya ci wani abu ko wani abu sai kan cikinsa yana ta ƙugi alƙarƙaratu shadida kenan ka ji cikin mutum yana ƙuƙuƙu wani ma da yake gefensa sai ya ji to in dai iska ba ta fito ba wannan baya warware alwala hadisin imam al-bukhari da muslim suka kawo shi na'am
ana jin tusar kenan sai mutum ya matse shi kun ji kun gane tambayarsa mutum ne yana tare da liman zamantayya na ƙarshe liman ya kusa sallama an kusa gama sallah sai cikinsa ya murɗa sai ya ji kamar rihi za ta fito ko ya ji fitsari ya dame shi ko ya halatta ya matse ya rike a ƙarar sallar ya sha sannan ya je ya abin nan abin da manzala sun sallam yake cewa kada ɗayan ku ya yi sallah yana matse tusa ko yana matse fitsari ko yana matse bayan gari ya je ya fitsarinsa ko ya suke a barsa sake rore wannan ladan jam'in yana da shi wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani haka manzo Allah ya ce kada wani ya tsaya yin sallah a yanayin da wato fitsari ko gayidi ko rihi suna kokawa da juna su suna son su fito shi kuma yana mayar da su annabi ce kada mutum ya sallah a haka ka bari kawai ka fita ka je kai abin da za ka yi ya ka yi alwarka ka dawo an gama wannan kakka ɗauka rakawoyin da ka samu ko ba ka da ladan kana da wannan ladan sallaka dai ba ta yi ba ne saboda ba a gama da kai ba alwarka ta rori amma kana da ladan tunda ka bi umarnin manzon Allah ne ko ba haka bane tunda haka annabi ya ce sai ka ci to haka Allah ya kaddara mu to haka sai ka je ka huta waka sannan sai ka sake alwala ka zo ka sallah zaka samu ladan insha Allah ai ba yin kanka bane an gane الحديث الخامس والعشرون حديثي نعشرين دبير عن أم قيس أنكر أودك أم قيس آمنة سننتا بنت محصن الأسدية اتتروي تور واتو حديثي أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa Allah sahabiya ce ana ce mata ummu qais amma sunanta amina binti mihsan ita ce tazo yar uwar ukasha ce ko wani sahabi na taba ba ku la kasarsa sanda manzo Allah yake fadan mutanen da za su shiga aljanna bayan an bawa annabi izinin yayi ceto Allah yana ba shi izinin ya ceci mutum dubu saba'in a kwashe su shiga aljanna ba a auna kayansu ba ruwansu da sikeli ba komai su shiga aljanna ba hisabi ba Allah ya ce wa nadhul mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah Allah ya ce kowa zai an auna kayansa amma hisabi to amma akwai wa'anda za a musu VIP ba a auna musu komai ba auna mai kyau ko mara kyau ba za a yi ba kawai ku wuce aljanna annabi yana faɗa sai wani ana kai masa ukasha ibn mihsan sai ya miƙe ya ce ya rasulallah ka roƙon mun Allah in zama ina cikin irin wayannan mutane manzo Allah ya ce kana ciki to ɗan uwarsa ce ta roto mana wannan hadisi ita ke ce mata ummu qais bint mihsan amina ke ita ce ta zo da jariri gaban manzon Allah sahabbai sukan zo da in an haifa musu yaya suna zuwa su kawo manzo Allah dan ya musu addu'a dan yaran su samu albarka annabi tunda annabi zai dauke su ai kaga za su taba jikin annabi to wannan kadai suke so dan su ya samu albarkar jikin sa ya taba jikin annabi karshen albarka kenan kuma an kawo annabi ba zai shiru ba sai wa yaran addu'a ko kuma su kawo jaririn da aka haifa yanzu saboda annabi ya masa tahnik abinda ake cewa tahnik sabon yaron da aka haifa ana son a samu dabino a dan tauna shi a makala masa a takandarsa ta sama shine zama farkon abin da zai fada cikin yaron sabon haihuwa haka ake so haifa su sai da an haihu sai kaga sun dauko wa annabi sai su kawo gaban annabi sai annabi ya tattauna dabino ka gane dabarar da wato yau mai albarka na bakin annabi sai ya sa a bakin yaron farkon abin da zai haɗa cikin yaro shine yau annabi mai albarka haɗe da dabino kun gane kaga wata wato wani albarka ne mai yawa duk da tahniki ya halatta ko ba annabi ba wato kai uban yaro kai masa ko kuma ka kai wa kakansa babanka kenan ko ka samu wani wanda kake yi masa kyakkyawan zato mai albarka ne sai ma yaro ana son farkon abin da zai fada wa jinjiri ya zama shine dabino saboda dabino fitra ne an gane to sabai kowa aka haifan masa yaro sai ya kawo wajen annabi to ita ma baiwa Allah nan ummu qais sai ta dauko danta ta zo wa annabi da shi lam ya akul ta'am bai fara cin abinci ba nono kawai yake sha kaga yaro ne karami bai fara cin abinci ba nono yake sha fa'ajilasahu rasulullahi sassalin fi hijiri sai annabi ya karɓe shi ya aji ya ɗora shi akan cinyarsa annabi ya rungume shi haka da ya karɓi yaron ya rungume shi haka don yi masa addu'a ana ganewa fa ba la'ala sau biyu kusan yaro kawai sai tsururu sai tsururu annabi fitsari kawai sai saki fitsari yana kan cinye annabi sai fitsari jariri ne fa bala ala thawbi sai manzo Allah fitsari fada'a bima'in sai manzo Allah ce a kawo ruwa fa nadahahu ala thawbihi sai annabi ya yayyafa ruwan akan rigarsa da yaron nan fitsari walam yughsihu ba wanki waye ba ruwa kawai yayi ba sai sai ya yayyafa an gane wannan haka hadisin bukhari yake sai malai kawo mana wani irinsa ruwaya sai nana aisha sai ce wa fi hadithi aisha nana aisha ma ta ba mu labari ummul mu'minina yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyin wancan ga inda aka yi nan kuma a gidan annabi ne ɗakin nana aisha nana aisha cike ba da labarin cewa an zo da wani jariri wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa domin yayi masa ta'aniki waccan ummu qais ta kawo danta dan ayi mata addu'a ita kuma wannan yaro ne haihuwarsa kenan sai aka kawo shi gida sai ya zama a ɗakin na na Aisha annabi yake sai aka kawo babarsa ta kawo shi cewa ya Rasulullah ga na ya haifi yaro ai masa ta'aniki a sa mar dabino ka tattauna a bakinka ka sa masa dan ya samu albarkarka da aka zo masa da shi fa bala ala thawbihi shi ma da annabi ya dauke shi sai ya yi ma yayin fitsari wancan yaron daban wannan jaririn daban sai yawo manzan Allah fitsari fada'a bima'in sai annabi ya ce a kawo ruwa ba a tiba'ahu iya sai ya kyalala ruwan akan fitsarin haka imam al-bukhari ya ce wali muslim sai muslim shi ko cewa fa atba'ahu baulahu sai ya zuba akan fitsarin wala mai gasilhu bai wanke ba ba wai cuɗa kawai zuba yayi akai can yayyafawa nan kuma sai ga fitsarin sai annabi ya zuba ruwa akan fitsarin bai wai cuɗa shi kaga anan abinda zaka zamu fahimta shine cewa wato annabi yana da kyakkyawan mu'amala yana da kyakkyawan kulawa da haƙƙin kuma wato ɗabi'arsa mai kyau ce wajen mu'amalarsa da sahabbansa hadisin yana koyar da mu cewa fa'idar da za mu sake karuwa cewa fitsarin yaro ƙarami wanda bai fara cin abinci ba saboda wato jariri ne nono kawai yake sha to da an yayyafa ruwa a kansu shi kenan fitsarin ya tsarkaka da an yayyafa ruwa ba sai an wanke tufafin ba fitsari amma amma idan bayan gari ne suka ce da nasa da na babbar najasa ne amma abin da aka fi so shi ne yana yin fitsarin a sauyi a kawo ruwa kamar yadda mazala sassalam ya umarta a kawo ruwa kai tsaye sai a zuba a wajen fitsarin wannan shi ne ya ba da damar ba sai an tsaya wankewa wannan yana koya mana cewa lallai sabai ba sa sakaci da wasa da damar da suka samu suna neman albarkar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dan nan da nan suke kawo ƙananan ‘ya'yansu wajen annabi don yi musu addu'a. Shi kuma annabi da karamcinsa da kyakkyawan ɗabi'arsa yana karɓar yaran nan ba tare da ya ƙyanƙyame su ba, da farin ciki da munna da sakin walwala haka annabi yake karɓa. Don haka shi sa ba sa sakaci nan da nan ummu kai ita ma ta kawo ɗanta. don ya samu albarkar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga rahaman mazala ya ɗauke shi ya tsora shi akan cinyarsa yaron nan kuwa ya tsilala fitsari a kan cinyar manzan Allah ta tuntufafinsa manzala ya ce a kawo ba kawai sai ya yaba kaga nan yana nuna mana cewa wato yaron da bai ci abinci ba wato baulinsa najasarsa ba mai ƙarfi ba ce najasar ba ta da ƙarfi sau haka yayyafa ruwa kadai ya isa malamai sun yi saɓani fitsarin yaro namiji da jariri mace duk ɗaya ne yayyafawa za a yi ko kuwa sai wasu malaman suka ce eh da namiji da yarinya mace duk ɗaya ne wasu kuma sai suka cewa wato idan jariri ne namiji to ya shi ne za a yayyafa amma idan jaririyar mace ce sai an wanki suka kawo dalilai wato na hadisai wanda suka yi magana akan haka wannan kuma shine wato abinda wato malaman mazhabobin nan guda hudu suke suke kai malamai kamar su Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahawai da Auza'i da Ibn Hazm da Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim suka ce idan jariri ne namiji yayyafa ruwa za idan jaririyar mace ce sai an wanki haka yawancin malamai suka ce akwai hadisin da ya magana cewa an zo da yaro ga yayyafa kamar wannan hadisi akwai hadisin da ya zo ya zo da jaririya mace da ta yi wa annabi fitsari annabi tube ya ce a wanki suka ce wancan shi ne hujjinsu me dalili suka ce wato fitsarin ɗa namiji yana da wato ƙarfin da yake yana ƙone wato najasa ita kuma na mace ba shi da wato ƙarfinsa bai kai ƙarfin da zai zama cewa ya rage wa nonon da ya sha ƙarfi na najasa ba wannan wani abu ne na ilimi na kimiyya kowa ya faɗi hikimarsa suka ce fitsarin yaro namiji yana da zafin da wato abin da zai fito na fitsari yana rage masa kaifi zafin fitsarin yana rage kaifin wato fitsarin din zai fito yana rage masa kaifi saboda zafin fitsarin amma suka ce na mace ba shi da wannan ƙarfin don haka sai ya zama cewa najasarsa ya fi ƙarfi shi sa ake wankewa wallahu alam wannan dalilin ko da dalilin ko ba dalilin tun daga haka yadda annabi yayi mu a haka zamu dauka kawai alhadisu din kora babbaɗo ya rawaito malam duk ya gaya mana tun farko inda a cikin littafin umdatul ahkam ne bukhari da muslim baya kawo hadisin wasu hadisin bukhari da muslim ingantattu kenan ko da abu dawud da ya rawaito da irin su dai amma wanda bukhari tabbas ya rawaito muslim ya rawaito shi yake kawo الحديث السادس والعشرون حديثنا 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس دم مالك يروي تومن حديث الله يدد أنس يكي تيوا جاء أعرابي فبال في طائفة في طائفة المسجد وانا متمن كركرة ألوك تمن زن الله متمن كركراني بقوي ني يزو مسلاتين النبي ya taho da jakinsa ya ɗaura jakin yana zuwa sai ya samu wani ɓangare a cikin masallacin annabi sai ya tuba wandonsa sai ya kama fitsari a cikin masallacin annabi nisan masallacin annabi ba irin manamunan ne da da da tayil da kafet a masallacin annabi ga baki ɗaya an shimfiɗe shi ne da rairayi rairayi ne ba ko tabarma ba ba ko tabarma su haka mutumin nan da ya zo daga karkara yana zuwa ya sami wani al'amu ya sami jakinsa sai ya masa da baibai yana zuwa kawai sai tuba wandonsa ga annabi ga sahabbai ana zaune sai ya sami wani bangare kawai ya juya baya sai ya kama fitsari fazajarahun nas mutane sun ga kawai ya tuba wandonsa yana fitsari sai aka yi kansa ta kai kai kai aka kama masa tsawa aka kama masa tsawa fanaha humun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ku kyale shi la tuzammiruhu kar ku cutar da shi domin idan kun masa tsawa in ya tashi maimakon waje ɗaya da yake fitsarin nan tunda a gigice zai tashi kaga fitsarin zai tsatsalli gurare da dama kuma shi ma ya tsalla a jikinsa kuma kun tsayan masa da fitsari zai iya cutar da lafiyarsa don ya fara towa kuma kun mayar da shi sai ana ce ku kyale shi ku kyale shi falamma qada bawla da ya gama fitsarinsa tsaf ya tsarkinsa ya tashi masu fushi fa suna tsaye sai huci suke na akwai wanda ya zara takobi a masallacin annabi abokai fitsari a gaban annabi da ya gama fitsari amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma fa uhriqa alai sai annabi ya ce a ji a kawo guga daya na ruwa aka kawo sai annabi ce ku zuba a kai aka zuba sai ya ce shikenan wajen ya zama mai tsarki kun ga kyakkyawan abin nan din manzo Allah kyakkyawan mu'amala an yi kan mutumin nan ca ita ku kyale shi kyale shi gama fitsarinsa to haka da aka gama ya gama fitsari sai annabi tutu a ɗauko guga na ruwa sai aka kawo sai yi ce ku zuba a kai a zuba a kan ruwan ya annabi tutu wajen ya tsarki wajen ya tsarkaka nan suna fushi shi ba kawai bai san me yake faruwa ba ya san dai gashi an zo an tsaya a kansa kamar za a maki shi da yazo sai manzo Allah ya zo ya kama hannunsa suka gaisa ya ce ya akhal arab daga yana ya ce a daga waje kaza sai manzo Allah ya ce musu ka kaga irin wannan guraren ba a yi su dan fitsari ko tsugunu ko wata kazanta nan wajen an yi shi ne dan sallah dan zikiri dan ambaton Allah ba a fitsari a irin wannan wajen amma kai tunda baka sani ba isa muka ce ka ba ka gama in ka gama a zuba ruwa wannan ruwan da aka zuba kuma ya tsarkake wurin amma dan gaba ba a fitsari ana yanzu ya gane ko bai gane ba sai ce na gane sai ya daga kansa sama ya ce ya ubangiji ka gafarta mun kai min rahama ni da muhammadu mu kaɗai ban da wayancan saboda su sun ta masa da hankali sai manzo Allah ya dariya ya ce haɓa ɗan uwa ai rahamarsa ta fi ƙarfin ni da kai ai ka rufe ƙofar ka matse ta da yawa saboda shi wani ce sun tada hankalinsa shi kuma shugaba sai ya zo ya masa nasiha cikin sauƙi kuma ya gane cewa ba a fitsari a nan sau haka sai ya masa addu'a shi da manzo Allah malayci tun da damun yawanci mutanen karkara za ka samu akwai rashin fahimtar ilimi tare da su ba su san irin dokokin Allah ba ba su da ilimi don haka yawancinsu sai za ka ga sun yi wani abin da yake ya saɓawa abin da shari'a ta ce don haka ne wannan mutumin da ya zo bai san cewa nan ba a fitsari ba don da ya sani ba zai ba sauwaka da ya shigo masallacin annabi shi ne ya samu waje ya zauna ya fitsari sahabbai suka ga abin ya zo da kure gundume mai don haka ne suka yi masa ca amma wanda ya fi su tausayi annabi muhammad sai ya ce a'a ku kyale shi don ya san cewa wannan mutumin bai sani ba ya ce ku bar shi domin yana da hikima da zai don ya jawo hankalin shi wannan sahabi don kuma ya fito mana da wani ilimi yanzu gashi an fahimci cewa masallaci ba a fitsari ba a irin wannan adab kuma an samu an yi ko ba masallaci ba an aka samu najasa ta bayyana sai a wanke a zuba ruwa shikenan a zuba ruwa a wajen shikenan ya tsarkaka wajen kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan yace masa inna hadi sai kuma ya kirawo shi sai masa nasiha inna hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha wannan fitsari da sauran kazanta ba a ba a yin sa masallaci an yi shi ne dan zikiri dan sallah dan istighfari da sauransu da karatun alqur'ani haka mai imam al-bukhari da muslim suka kawo wannan ruwaya abu huraira ya kawo mana ita sai annabi ya masa nasiha cewa kada ka saki Manzala ya hana sahabbansa ka su cutar da shi a ƙarshe manzala ce da su sahabban inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin ku sani ku Allah ya turo mana addinin nan sauki ake nema a cikin sa ba zafafawa ya za ku kuka tafi kuka tsawar da kuke masa fitsari ya koma masa ya ƙara ɓata mana sama da guraren da yake wanda ya fitsarin nan waje ɗaya ne yanda kun masa tsawa ya miƙe fitsarin zai babbata gurare da yawa sannan cuta ta iya kama shi shi saboda fitsari ya koma masa saboda haka ku dinga nasiha ku dinga sauƙaƙa al'amura ku daina zafafawa za mu fa'idarci daga wannan hadisin cewa fitsari in mutum ya sha ƙasa to gugar ruwa aka zo aka zuba shi ya tsarkake shi in fitsari gashi ana ganinsa to gugar ruwa aka sa shi ya wuce to idan ya bushe fa an yi fitsarin ba a zuba ruwa ba rana ta zo ta da ke wajen kuma ya bushe za a yi sallah a wajen ko ba za a yi ba gashi kana gajin shatan fitsarin amma ba danye ba ne ya riga ya bushe rana ta busar da wajen za a yi sallah a wajen ko ba za a yi ba ha? ban ji ba? ha? ba za a yi sallah ba saboda me? ha? najisa ne najisa ne tsari ne ga shi kirgin ga ma mewa kana jin zarninsa amma ya bushe rana ta dake shi ba za a yi sallah ba haka ne in ka sa da duma kai ba eh za a yi a haka ne ba za a yi ba kowa ya yi shuru eh za a iya yi a kansa haka a kansa ko a kan da duma eh an ba da duma fa in ba da duma ai asalin sallah a ƙasa ake yi mu ne yanzu gayuwe mana yawa muke sa da duma al'asulu a yi sallah a ƙasa ka nuna kai bawa ne gaban Allah shi ne asalin ai gayu ne ya hana mu muke yin sallah akan da dumai kala-kala yanzu wani zuwa kan wannan duduman mataimar da kisi ya ɗora wuta in aka yi rashin sa'a kuwa goshinsa da ƙafarsa ta je ƙasa za ka ga cewa ya kasa samun da dumar sai ƙasa in ya je ƙasar sai ka ga wani tunkure hannunsa haka saboda kada mai saboda ƙasa ka ta taba in aka yi sa'a kuwa ma ya shimfiɗa ƙasar hannunsa a ƙasan ya yabo datti to ba zai mayar da su kan sinya sa ba ko ƙirjin sai ya haka sannan sai ya haka ko ba ka gani kuskure ne wannan kuskure ne yin haka daman kai sujada ka ba ta yi ba duk wanda ya cike hannunsa haka a sujjada sujjada sa bata ba manzo Allah ya ce shin faɗa hannu ake kallali hannun kai daram a ƙasa sannan me na kadewar bukar ka bata rigarka a gaban Allah annabi ba a ƙasan yake kan yashi ba tabarma a lokacin ba wai ba a saka tabarma bane ana sakawa amma a ƙasa zai yi saboda ya tabbatar da cewa shi bawa ne a gaban Allah. Bawa ne, Allah shi ne Allah. Amma ka shaɓo ƙasa, ba na jisa ce a jikinta ba, ba komai ba, ba za ka iya ɗora ta a kan farar rigarka ba, kan farar rigarka taidaiti. Kana gaban Allah. Ai, so ake ka zama bawan. to yanzu sallah dai a ƙasa ake ga fitsari an yi azin nan kana gani ake fitsarin ya bushe rana ta da ke shi ya bushe an zo za a yi sallah ba tabarma ba su dadduma za ka yi fitsari a kan wajen ko ba za ka yi asilan hukuncin wannan zuba ruwa ana yin shi ga abin da yake gashi kiri-kiri yanzu aka yi fitsari bai bushe ba sai ka kwalara masa ruwa ya tsarkaka a take za ka iya tsalla to ya bushe rana ta dake shi ya bushe rana ta tsarkakar da shi za ka iya tsalla ta haka ko da za ka ɗora goshinka kana jin zarninsa sai dai kawai saboda zarnin kaki amma ba wai don ya zama da jisa rana ta tsarkake shi ko wata sahabiya ta zo wajen manzo Allah ta ce ya rasulullahi ni kayan da nake sawa doguwar riga ce tana hucewa sai sai na share ƙasa kaya na haka su suna share ƙasa tace in zan taho masallaci sallah wajenka daga gidana zuwa hanyar masallaci akwai wani juji jujin nan ana fitsari ana zubar da kayan najasa wasu hakaji suke kuma ta kai nake wucewa yace to idan kika huce ta kan wannan jujin ya kwaso kwashe-kwashensa in kika tafi gaba menene a gaba ita ce ƙasa ce busasshiya ita rigar tana bi ta kai ta ce eh ita to wannan busasshiya ƙasar ta tsarkaka wannan najasar da kika ɗauko an fahimci maganar busasshiya ƙasar da kika fito da kika fito daga jinnasar sai kuma ƙasar ta kika shari ƙasa busasshiyar nan to wannan busasshiyar ta tsarkake